الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih ilmul qira'at al mutawatira wa shadda bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko darasin mu ko zaman mu na 115 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannatul firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya mun kai karshen taujihi a cikin suratu al'ahzab yanzu kuma za mu shiga cikin suratu saba to za mu tashi a aya ta uku a cikin suratu saba a shafi na 428 Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ƙalar ladina kafaru la ta'ti na sa'a kafirai waɗanda na kafirta sun ce ƙiyama ba za ta zo musu ba shi ya sama ya siffanta su da sila wanda shi ne ibnu ashir ke ce ma wato wajhu bila khabar dalilin da yasa anka gina labarin da sila kenan domin su kafirai ne sai anka sifanta su da mi da kafircin su wanda ya tunzura su sun ka faɗi wannan magana an gane ko qul bala wa rabbi ka ce eh wa rabbi na rantsi da ubangiji na wannan wa rabbi wuri uku ne yazo wa rabbi rantsuwa da wa rabbi a cikin alqur'ani mai girma kuma dukkan shi akan sha'anin kiyama ne ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين دانكم وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي سيكما زعم الذين كفروا أي زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم to sai ce la ta'tiyannakum tabbat ai wallahi la ta'tiyannakum lalle kiyama za ta zo muku an gane ko an shafe as-sa'a la ta'tiyannakum as-sa'a saboda ni saboda ta riga ta gabata sai an kace to alimul ghaibi idan muka duba wato imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani da imamu ibnu amir ad-dimashqi da imamu urwais wanda rawi ne na yaqub sun karanta alimul ghaibi sun yi ma mimun damma sauran kuma sun karanta alimul ghaibi sun yi ma mimun kasra bil khafd kenan kamar da suke cewa bil khafd ay bil kasra an gane ko to idan muka duba waɗanda sun ka karanta alimul ghaibi kenan wato sai da manto shi alim matsayin khabar yake na mubtada kenan huwa alimul ghaibi an gane ko waɗansu malamai suka ce a shi alimul ghaibi matsayin mubtada shike kenan la ya azubu anhu mithqalu dharratin an gane ko yawwa shi yasa waɗansu malamai suka tafi cewa kenan shi alimul ghaibi matsayin mubtada ne kenan la ya'zu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard an gane ko waɗanda sun ka karanta kuma alimul ghaibi kenan sai da manto sifa ce ta rabbi tunda an ce wa rabbi wa wal qasam rabbi kenan ya zama to majrurun bi lamil qasami sai kuma alimi shi ma sai da manto wato sifa ne nashi ko ko badali na na wato rabbi an gane ko yawwa to qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib mun gane ko yawwa to imam hamza da al-imam al-kisai su sun karanta wato abin nan allamul ghaib bi sigatil mubalagha an gane ko yawwa kenan su karatun da suka yi mishi wato allamil ghaibi an gane ko yawwa sai da mutu dai kamar matsayin yadda muka yi ko sifa ko badali ko ba haka ba yawwa amma da siga ta mubalaga allam masanin gaibi la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard an gane ko imamul kisai al-kufi ya karanta la ya'zibu kina yayi mazabi kasra sauran sun karanta don ma la ya'zubu anhu baya fakuwa ga Allah asalin al'azab shine kamar abin da ya nisa an gane ko eh shi yasa ake kiran gobro azab al-ramma eh ba azib ba azab mutumin da yake gobro yayi nisa da natsuwa al-ramma la ya'zubu anhu misqalu dharratin baya nisa ga Allah ko ya faku ga Allah misqalu dharratin daidai gurgudun zarra fi samawati a cikin sammai wala fil ardi ko a cikin kasai alkin nan jinsiya ce ba ana nufin kasa guda ne kawai abuki boya ga Allah ba wala asgharu min zalika an gane ko kenan wala ya'zubu anhu asgharu min zalika ne kenan ko da abu an mafi karamci daga min zalika abinda an ka ambata na barra wala akbaru kenan wala ya'zubu anhu akbaru illa fi kitabin mubin kwace shi na cikin littafi wanda yake bayyananne ko ba ka ba cikin abin nan an'am ya ce wala rutubin wala yabisin illa fi kitabin mubin wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli can kuma cikin suratu hud ya ce kullum fi kitabin mubin an gane ko wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam nan kuma ya ce illa fi kitabin mubin liyajziya alladhina amanu wa amilus salihat an gane ko to abin nan waɗansu daga cikin masu fassara sun ce zarra suna fassara ta da zarra shine ni shine wato kamar atomic irin wannan zarra da turawa suke magana a wannan zamani malamai suka ce a'a nan zarra ana nufin gurgudun zarra ko dai ka fassara shi da tururuwa dan laraba suna kiranta zarra ko kuma zarra shine abin da in an ka kulle windo ko taga to in hasken rana ya kudu sai kana ganin wata 'yar ƙasa-ƙasa tana yawo da yake kira zarra an gane ko amma ba za a fassara shi da wannan zarra atomic ba saboda mi saboda a wancan lokaci babu wancan zarra kin kuma bai yiwa a fassara alkur'ani da abin da su busan shi ba mun gane ko sai dai in ka ce zarra ko turuba ko wancan to ko da kuma kamar da suke cewa kina yato an an sigar kamar abin da yake karami ita ana iya cewa wanga tana iya shiga min babi annaha saghira amma ba ita ce ake nufi ba an gane ko ko wanda suke cewa duk cikin halittar Allah zarra ita ce mafi karamci wannan magana tana buƙatar abin nan gyara saboda ya ce wala asgharu min zalika ta wani yana akwai abin da fita zama karami to ne yaji ziyar ladina amanu wa amilus salihat dan saboda Allah subhanahu wata'ala ya sakan kama waɗanda sun kai imani kuma sun ka aikata aiki na gari an gane ko to don haka kenan an ka rubuta abin cikin littafi ko kuma dan haka nan kiyama za ta zo ba sani ko mun fahimta ba tunda ta'lilin yana bukata a rubuta kin shi da wani abu muna ganewa dan bi kiyama za ta zo ne yajzil ladina amanu bis salihat ko ka kaddara wani abu wanda ya dace da nasu to ulaika wadancan shi na ibnu ashir ke cewa ahriya bil ishara ko ahya bil hukum in ka qur'ani ya ce ulaika kenan waɗanda an kai isharar zuwa sun cancanci wannan hukunci ahya ujum idina hariyun lahum suna da maghfiratun gafara ta musamman wa rizqun da arziki karimun wanda yake da mutunci Allah ya sanya mu daga cikin su to wallazina waɗanda Allah ya ce sa'au suka yi gaugawa fi ayatina a cikin ayoyin mu mu'ajizina ko mu'jizi mu'ajjizina idan muka diba imam ibnu kasir al-makki da imamu abu amr ibn al'ala al-basri sun karanta mu'ajjizina sauran kuma sun karanta mu'ajizina ba sai kuma fahimta ba yawwa to malamai da suke abinda in ka diba cikin al-qira'at wa asaruha fi tafsir wal ahkam a safha ta 600 da shidda an gane ko sun kawo wato waɗannan wuraren da sun kazo tunda wuraren da sun kazo in ka diba cikin abin nan akwai walladina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim a cikin suratul hajj aya ta 51 da kuma walladina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum adabun min rijzin alim aya ta biyar cikin suratu saba sai kuma walladina yas'auna cikin suratu saba sai dai shi da mudari'ina walladina yas'auna fi ayatina mu'ajizina ulaika fil adabi muhdarun ko ba haka ba to qira'a ta ibnu kasir da abu amr an gane ko mu'ajjizina malamai suka ce musabbiqina an-nas 'anil islam suna rangontar da mutane daga bin addinin musulunci wa yu'akhirunahum suna jinkirtar da su alil dukhuli fi daga shiga cikin shi an gane ko yawwa shine yake cewa shi mai littafi wa huwa bi ma'ana yuhabbibuna ilaihim tarkan tarkat tiba'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam suna kwadaita musu suna sanya musu kauna da shauki da begen kin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine mu'ajjizina ajjazahu ya ragantar da shi shi kuma bil alif mu'ajizi da qira'a ta jamhur shine malamai sun kace kenan mushaqin Allah an gane ko suna fito na fito da Allah kenan ko kuma mu'anibin Allah ta'ala suna kamar nura taurin kansu game da umarnin Allah ko kuma musabiqin Allah ta'ala suna tunanin su tsere ma Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko wasu malamai suka ce a'a shine yafuqunahu kiran yafuqunahu kamar su an ce faqahu ya kere shi an gane ko kenan fala yaqdiru alaihim suna tunanin Allah ba zai samu ba ya kai gare su wannan duk hayaniya ce ina fata an fahimce ni yawwa to wannan kalima ta fa'ala tana nuhin mughalaba ko sabarahu ya yi kokarin rinjayarsa a cikin hankuli an gane ko ajazahu kenan yayi kokarin yayi ya nuna masa kasawarsa daga nan aka samu kamar ajazahu sabaqahu yayi musabaqa da shi don ya nuna masa kasawarsa an gane ko yawwa to wannan shine kenan kafirai sun yi kokarin su bata wato ayoyin Allah saboda sukan da suke yi game da ayoyin Allah ina fata an fahimce ni eh su nuna qur'ani ba gaskiya bane qur'ani kaza na qur'ani kaga da wa suke yi a karshe ai ba da annabi suke yi ba da Allah suke yi tunda shi Allah shi turo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun gane ko to kaji yadda zaka fassara su to Allah ya ce ulaika waɗanda sun kai wannan aiki lahum azabun suna da azaba min rijizin wato azaba ce wanda take ta wulakantarwa a ran mummuna azaba alim wanda take wato mai raɗaɗi idan muka duba cikin ƙurra wato imam haft rawina asim al-kufi da kuma ibn kasir al-makki da yaqub sun karanta alimun an gane ko yawwa alimun to in ka diba alimun sai zaman to sifa ce ta mi ta azabun ne azabun alimun ne ko azaba mai raɗaɗi sauran kuma sun karanta min rijizin alimin duk da yake wajen tsayawa karshen aya baka iya ganewa tun da kawai duka alim za a ci amma alimin sauran sun karanta bil khafdi kina an maida shi sifa ta rijizin to dama ai azabar ita ce azabun azaba min rijizin wato shi rijizikin ai shine azabat to in sifa an ka ce alimin ai sifa ce ta rijizin in kuma an ce alimun azaba ce ta sifa ce ta mi ta alimun duk dai ana tare da abu guda azaba ce wadda take mai tsanani ina ba ta an fahimta to rijis asalin shi daga kazamta ne ma'ana mummunar azaba an gane ko kamar yadda bahaushe kaje ya ce akwai wani kazamin mai kuɗi in yace kazamin mai kuɗi ba shi ne mutum da adada wada ba aran ba eh wani ma wuri cewa suka matsiyaci akwai matsiyacin mai kuɗi to kai ka san wani tsiya da kuɗi su haɗu a lokaci guda ai istilahi na na yare ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam yawwa to kaga wannan shine abin da yake da alaƙar kinan da ko ya zama to sifa na rijis ko ya zama to sifa ne na azabun duk dai abu guda ake tafiya mun gane ko yawa to shi nan abinda mun kamanta akwai abubuwa guda biyu da mun kamanta abu na farko da yace la ya'zubu anhu misqalu dharratin an gane ko can cikin suratu yunus ai mun ta bayani akwai aya mai kama da wannan wa ma ya'zubu an rabbika tunda muna cikin yunus mun yi bayanin wanga cikin suratu saba wa ma ya'zubu an rabbika kaga can da mimun ne an gane ku nan kuma la ya'zubu tunda nan ya fara bayani ne can kuma akwai atafi akan wa ma takunu fi sha'ni kinan wala wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama ko ba kana bane sannan can wala asghara min zalika wala akbara illa fi kitabin mubin ko ba haka ba duk da yake can karatu biyu gare shi imam abin nan hamza da kuma imam khalaf da yaqub sun karanta la ya abin nan wala asghar min zalika wala akbar sun yi mara'un damma an gane ko sauran kuma sun karanta wala asghar min zalika wala akbara kenan can biyu a akwai dalili kuma saboda in muka duba da ya ce wa ma ya azubu an rabbika sai ce min misqali zarratin to kaga min nan ta zama to harafi na wanda yake sila ce litta akidi asalin shi wa ma ya azubu an rabbika misqalu zarratin kina ya hankalta ma min tana da jarra tun da yanzu harfin jarra ya shi ta sai a ce wala asghara min zalika wala akbara in an hankalta ma asalinta fa'ili ne tunda min ta shiga cikin fa'ili ne asalin shi wa azu bikum sai aka ce wala asgharu min dalika wala akbaru illa fi kitabin mubin kamar da qira'a ta Hamza da Khalaf da Yaqub sun kai karantawa mun gane wannan da kyau ko to nan kuma la ya'zubu anhu can kuma an rabbika an yi abin nan to wannan shine abin da kamata abu na biyu shi ma mun taɓa bayanin shi walladina sa'au fi ayatina wannan da cikin suratu saba bai da alif na cikin suratul hajji yana da alif wasu malamai sun kace kawai babu wani bambanci tsakankanin su masu rubuta alkur'ani ne ba su rubuta ba kiran ba su rubuta alif anan ba tunda ya kamata a sa alif ta alamatul jam'i wasu kuma malamai suka tafi cewa a'a shi sa'au na cikin suratul hajji yana da alaka ne da wato yakar ayoyi a bayyane shi ko nan sa'au yana da alaka ne da yakar ayoyi a boye da baki kenan shi yasa to wanda akwai da baki sai an ka shahi alif ba a ganin ta wanda kuma garin da garin nasu kai sai an ka kawo alif waɗansu malamai sun tafi akan wannan wallahu ta'ala a'lam in ka duba cikin at-tahrir fi ulumil qur'an na ustaz dr musa'id at-tayyab ya kawo bayanan malamai kan ana iya ta'lilin kitaba ta alqur'ani ko ba a iyawa ina fata an fahimce ni wannan magana ce ta malamai wallahu ta'ala a'lam to aya ta gaba wadda a ɗauki da tujihul qira'at ita ce aya ta tara amma ba za mu iya fahimta ta da kyau sai mun koma ɗan baya kaɗan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qala alladhina kafaru kafirai sun ce hal nadullukum shin kuna son mu nuna muku daga nan an ka samu dalili domin yana nuna maka gaskiya da ƙarya kuna son mu nuna muku ala rajulin wani mutum yunabbi'ukum wanda ke baku labari idza muzziqtum kullu mumazzaqin idan wato an ka ciccire jikinku ya tsatsage cikin ƙasa ya bashi ya tattasge alarma innakum la fi khalqin jadid wai kuma za a halitta da ai muku halitta ta daban kaga na ala rajulin sun kawo shi na kira ne wato dan su bada mamaki wai wani mutum na shi na bada wannan labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke nufi sun ka ce aftara ala Allah kadiban asalin shi a iftara ne an shafe wato hamzatu alwasli an gane ko sai an kabar hamzatu istifhami akwai halayen da ake shafe ta kadiba cikin at-tadribat al-lughawiyya juz'i na farko na Sheikh Abdul Latif Ahmad Sharif ya kawo bayani kan wannan sun kace aftara ala Allah kadiban shin ƙaryata ya kirkira jingina ta ga Allah tunda ala Allah ba a cewa sama Allah la yajuzu al-isti'la ala Allah la haqiqatan wala majazan an bihi jinna sun kace kai ko dai ya haukace ni mahaukaci ne shine jinna ko janna kuma aljanna junna kuma kariya ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah Allah ce balil ladina la yu'minu bil akhirati aha bal aha in ji malaman zauri alladina la yu'minu bil akhirati wadanda ba su imani da ranar tashin alkiyama ba lahira fil azabi suna cikin azaba ana ramma suna cikin azaba ko nan duniya cikin azaba suke fala tu ajibuka amwaluhum wala auladuhum inma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayatid dunya wa tazaqu anfusuhum kafirun haka sa tsammanin sai an ta kiyama wa dalalil ba'id kuma suna cikin bata wadda take mai nisa saboda fagabriya na suka sai ce fi in ka ji ala kuma wajen wajen shirya ula'ika ala hudan min rabbi Allah ce to afalam yarau shin busu kalla ba ila ma baina aidihim zuwa ga abin da yake gaban su wa ma khalfahum da abin da yake bayan su sai Allah ce minas sama'i wal ard minas sama'i na sama wal ardi da ƙasa ko fis sama'i wal ardi min sai zaman tomi tunda an ce abin da yake gaban su da bayan su ai sama ba gaban su da bayan su bayan su take ba an gane ku sai mutum nan abin da afil ardi a cikin ƙasa ko kuma a'a gaban su da bayan su saboda in suna in sun kalli gaban su ai suna iya kallon sama kuma suna iya kallon ƙasa sannan in sun juya suna iya kallon sama suna iya kallon ƙasa almuhimmin ne ma bayan ajima khalfum kana iya lokacin abin da ake nufi ta kowane bangare kamar yadda Allah ya ce Qur'ani la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi wannan ba ta zuwa Qur'ani ta gaba ko ta baya to dan kana ba hukaci sai ka rika banna tana zuwa Qur'ani ta abin nan ta sama ko ta ƙasa ko ta dama ko ta hagu dan ya ce min bayni yadayhi wala min khalfihi wannan hayaniya ce an gane ko umumi ake nufi da a takaice alaran ba min as-sama'i wal ardi na abin samma da kasai abin da suke suke kallo sai Allah subhanahu wataala ce inna sha in mun so an gane ko da nunun nakhsif bihim al-arba ta nakhsifu domin jawabi ne na in ash-shartiyya inna sha sai an kai mata sukuni saboda fi'il sharti ne nakhsif shi ko jawabu sharti ne duka jazma ake musu Allah ce in mun so sai mu kife kasa da su nakhsif bihim al-ard aw nusqita alaihim ko ko musakku musu kisafan min as-sama an gane ko wato abin nan daga sama girgije daga sama wani yanki na girgije daga sama ya an ce girgije ba dole ba sai mai ruwa akwai girgijen azaba sai Allah ce inna fi zalika la ayatan li kulli abdin munib a cikin wannan akwai aya ga kowane bawa wanda yake munibin mai da al'amari shi zuwa ga Allah Allah sai ya mu daga cikin su anan abin da ya kamata mu gane shi abu guda da Allah ce inna shakh nasqif bihim al-ard aw nusqit alaihim kisafan min as-sama wadanga fi illai hamza da kisa'i da khalaf sun karanta su in ya sha in Allah ya so yakhsif bihim al-ard zai kifa kasa da su aw yusqit alaihim kisafan min as-sama ko Allah ya zubo musu an gane ko girgije daga sama ana nufin girgije na azaba fa kenan su sun karanta da yawo mun fahimta ko ba mu ba yawwa to in muka dibi a cikin littafin tawjuhul qira'at al-ashr bil qur'an da suka zo karkashin wannan an gane ko yawwa sai suke cewa wato ƙira'a ta hamza da kisa'i da khalaf da an karanta da ya'un in ya sha ya khasif bihim al-arda aw yusqit alaihim kisafan min as-sama ikhbaru min Allah ta'ala labari daga wajen Allah wa qad taqaddamaha ikhbaru anhu jalla wa ala akwai labari da ya gabata an gane ko yawwa shine inda anka ce aftara ala Allah kadiban to kaga ala Allah usulubi ne mai al-ghaib yawwa ba a ce aftara alaina kadiban ba wa amma qira'atun nun ita ko qira'atun nun ta jamhur kenan fa huwa ikhbaru min Allah ta'ala an nafsihi bi lafzil jami Allah ne yake bada labari game da sha'anin sa bi lafzil ghaibi ay bi lafzil jam'i da lafzi na jam'i na litafkhim wanda yake nuna girmamawa ga Allah wa huwa muwafiqatun lima ja'a ba'daha ita ko ta dace da abin da yazo wato mi bayanta don ya ce walaqad atina dawuda minna fadla an gane ko yawwa sannan kuma cikin qira'a ta inna sha nakhsif bihim al-arda cikin waɗannan fi'ilan shi wanga fi'ili ma shina da nazir tamka a cikin alqur'ani inda Allah subhanahu wataala ce fa khasafna bihi wa bi darihi al-ard kaga na an yi danganta khasf zuwa ga Allah kuma da zamiri na al-azama mun gane wannan da kyau yawwa ciao to sannan kuma ɗazu mun manta ƙira'a ta alimul ghaibi an gane ko da kuma alimul ghaibi da allamil ghaibi ko ba karan bane wanda muka kawo a can aya ta uku a farkon suratu saba shi ma in ka diba cikin tawjihil qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 232 suke cewa qira'a ta abin nan alimul ghaibi an gane ko marfu'an aw makhfudan ya zo a cikin alqur'ani kamar misali inda Allah subhanahu wataala ya ce alimul ghaibi wash shahada ko yawa alimul ghaibi wash shahada wa huwa al hakimul khabir a cikin suratul an'am aya ta 73 an gane ko yawa shi kuma abin nan allami wazni na mubalaga ya taɓa zuwa cikin alqur'ani innaka anta allamul ghuyub wanda siga ta mubalaga ita ma ta zo a alqur'anance ka san dan qur'ani yuni shi sai ce bai daba sai ya abin nan to madalla to sannan kuma kalima ta kisafan imam hafs rawina asim al-kufi an gane ko ya karanta kisafan bi fathi sin su ko sauran qura sun karanta bi iskani sin kisfan min as-sama wasu kuma fahimta ba mun ka ce kisafan jam'i ne na kisfa kamar qita jam'i ne na mi na qita shi kuma kisfan in an kai mata sukuni wasu sun ka ce shi mufrad ne yana nufin kenan wani yanki na girgiji guda ko kuma zama to kisfan ismu wato jam'in ne kamar yadda ake cewa sidra sai a ce sidr kaga sidr ismu jam'in ne na wa sidra kamar haka dai malamai sun kai bayani wallahu ta'ala alam kiran in mun so mu zuban musu da yankuna na girgije in mun dauki duk ma'anar su jam'i ko ko wani lokaci yanki daya wanda zai iya halakar da su ko kuma yankuna masu yawa a tattaro su duka dai Allah yana da iko ya musu wannan tawo aya ta gaba wadda za mu ɗauka ita ce aya ta sha biyu sai dai ba za ta ɗaukuwa dole sai mun haɗa ta da ayoyin da suka ɗan gabace ta sannan kuma mu zo har zuwa aya ta goma sha hudu cikin kissa ta annabi Dawud da Sulaiman Allah ce walqad atina Dawud wa Sulaiman minna fadla mun ba annabi Dawud da Sulaiman daga wajen mu falala ya jibalu ya ke duwatsu ya ku duwatsu an gani ko to wanda daga cewa Allah bai iya magana da halittu gashi nan Allah yana dutsi magana awwibi ba ahu ce karba tare da shi wa tayra nan alwawu wawul ma'iyya inji wasu malamai kenan wa tsaira awudi ma abu kuma tsuntsaye ku karba mishi in yayi tasbihi su karba inna sakharna aljibala ma ahu yusabbihna bil ashi wal ishraq wa tsaira mahsuratan kullu lahu awwab to kai sai ka ce a'a wai wai wai ba su fahimta daga Allah a'a wai a'a an kace su yi mishi to Allah ka bar sa kanka cikin wannan Allah ce wa alanna lahu alhadid daga alana ne yulin alanna mun hore mishi mun sauƙaƙa mai ko mun tafsasa mishi ƙarhi ƙarhi duk ƙarhin ƙarhe sai Allah ya sauƙaƙa mai shi ka gani ashe abin da ya buwaye ka sai ka ci bai buwaye wani ba sai ka gane sauƙaƙawa ce tawa Allah subhanahu wataala mun tafsasa mishi kenan ƙarfi yana da sauƙi gare shi yayi mai laushi yayi mai tafshi a ni'mal sabighatin sai Allah ce to kenan mun ka ce ka aikata sabighatin cikakku shine sabighatin jam'i na sabigha daga wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina isbaghul isbaghul wudu'i alal makarih na ma'anarin duru'in sabiqatin al-ramma an shahi duru kai sulken yaki cikakke wa qaddir fi sardi ka auna wajen as-sard wato wajen kerawa ko ko wajen buga kusa an gane ko asalin sard da larabci da sirun da ra'un da dalun an gane ko ana rufin mi ana rufin jero abu wa amalu saliha kuma ko aikata aiki nagari an gane ko to nan ko ya zamanto wa amalu salihan girmamawa ne ga annabi Dawuda Allah ya girma annabinsa alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa tamu taslim ko ko nan wa amalu salihan ya shafe shi da shi da al'ummarsa tunda ya kamata ya ce wa amal saliha inni bima ta'maluna basir Allah ce ni game da abin da kuke aikatawa basirun masanina daga basira ne ko ko basirun mai gani na daga albasaru ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa li sulaiman riha an gane ko mun hore ma aiki nan wa sakharna li sulaiman riha ne an gane ko yawwa wali Sulaiman riha asifatan tajribi abin can cikin surutul abin nan al-anbiya wali Sulaiman riha an gane ko yawwa idan muka duba imam wato shu'ba an gane ko yawwa imam shu'ba wanda abin nan wanda rawi ne na imam asim al-kufi kenan imam shu'ba ya karanta wali sulaimana ar-rihu an gane ko kenan sai zaman to war-rihu li sulaimana kenan ar-rihu shine mubtada li sulaimana kenan mustaqirrun kukailun li sulaiman mun gane ko wannan ita ce qira'a ta shu'ba shi kuma imamu abu ja'far ya karanta wali sulaimana arriyaha kina mun hore mishi dangi na iska daban-daban an gane ko to sauran kuma sun karanta wali sulaimana ar-riha su da ifradina shi abu imam abu jafar ya saba musu ne kawai wajen jam'i kenan sai da nan a qira'a ta waɗannan wali sulaimana ar-riha ko wali sulaimana ar-riha wa sakharna li sulaimana wato ar-riha ko ar-riha a qira'a ta abu jafar mun hore mishi wato abin nan iska kenan to in ka ga dama ka ce nan aljinsiya ce cikin qira'a ta jamhur an gane ko yawwa sai zamanto jinsin riha ake nufi kenan duk sun haɗe ma'anar su ɗaya ko kuma ya zamanto a'a arriha an hore mashi iska kamar lokacin da yake da buƙatar ta iska guda ce za a bashi kafin kuma ya nemi wata sai abin in ya karo ya zamanto jami'i an gane ko to sai Allah ce guduha shahrun aramba tafiyar ta ta safe ta wata guda ce warawahu ha shahrun dawo ta tafiyar wata guda ce alaran ba sai shi tafiyar wata guda a tahiyar sahi to kaga yanzu wani jirgi ne a akwai wani na mallaki irin waɗannan abubuwan kaga babu shi yasa ya ce rabbin firli wa habli mulkan layan bari li ahadin min ba'di Allah ce to wa asalna lahu mun zuba mishi asalna sala abu ya gudana asala kamar an zubo mishi lahu gare shi ayin alƙitri idon alƙitr wato gaci ƙarhe na gaci an gane ko yawwa kiran wato shi gaci ƙarfe kamar ma Allah ya hore mishi makukugar shi kenan an gane ko yawwa Allah ce to wa min aljinni daga cikin aljannu man ya amalu bai daidai akwai wanda yake aiki gaban annabi Sulaiman amma bi izinin rabbi da izinin Allah ya kasa tsammanin ba tare da izinin Allah ba Allah ce wa man yazigh minhum daga zaga yazighu ne duk wanda ya karkata minhum daga cikin su an amrina daga umurnin mu an gane ko kina iya kauce ma annabi sulaiman umurnin annabi sulaiman kamar ya kauce ma umurnin Allah ne nuziquhu min azabis sa'ir Allah ce zamu dandana mishi daga azaba wanda take ta wuta muna ganewa ko yawwa idan muka duba a cikin littafin tawjihil qira'at al-ashr bil qur'an an gane ko da sun ka zo karkashin wannan aya sun ka ce shu'ba mun ce ya karanta wani suleiman rihu bin rafi ko ba karan bane sauran sun karanta arriha banda abu jafar ya karanta arriyaha sun ka ce to za a za tana da irin wannan tamka qira'atun nasb bin nazir wali suleiman riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ard allati barakna fiha ko ba karan bane kidan wasakharna li suleiman tun ya dauki fatha kuma arriha ya dauki shi ma fatha an yi taujihinta kuma can cikin an biya an ce asifatan mai kamar guguwa kuma can cikin suratul sad sai aka ce fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an tana tafiya sannu sannu to ala ramma a ce abu kamar guguwa kuma a ce sannu sannu ai sun ci karo da juna sai malamai sun ce a asifatan in za ta dauke shi za ta yi kamar guguwa da ta daga da shi rukha'an kamar yadda jirgin sama in zai tashi sai ya kwashi iska fat in ya daga kuma ya haucan sai ka ji kuma ya kiriya ba ku ne a kucin qur'ani ba kai da ba gani qur'ani ba in kai da bitacce na kuma hukaci amin Allah ce to ya amalu da lahu ma sha'u suna aikata ma annabi Sulaiman abin da yake so min mahariba na wuraren ibada jami'i ne na mihrab dan ba mihrabi irin wanga da masallaci ba gidan liman da suke cewa to da yake sun ce ma babu dalili kan yin gidan liman koda katanga an kai can cikin wurin da za a bada sallah kawai sai a yi wani dan alama inda liman zai tsaya bada sallah an gane ko wata masila kuma suna yin shi tamasil gumaka shi yasa wadda suka ce to kina a shari'a sa ba haramun bane yin gumki wajifanin da kuma akusta alramma akushi kamar manya-manyan tire da cin abinci don ka gane jam'i na akushi an gane ko kal jawabi an gane ko kamar manya-manyan fayafai jam'i na jabiya an gane ko wa ƙudurin da kuma ƙudur shi ne wato jam'i na alƙidar tukun yawon ta abinci ko rasiyatin asirin rasiyatin rasiwatin ne tabbatattu na cin abinci kenan kasan mulki bai yi sai da kuɗi sai da tuwo alaramma a haba in babu kuɗin bin ma'aikata lamari ya ɓaci alaramma kuma kattan kaddara na bila'i yin ba su cin tuwo yunwa ga hana kasu ba ka da wanda zai kari ma mulkin ka an gane ko ko kuma kal jawabi wasu na fassara shi da kamar babban abin shan ruwa wanda ake ba kwatarni kasan kwatarni ko abin da ake ba dabbobi ruwa a samu su kasari ciki shine jawab eh ba hu kenan Allah ce to i'malu ala Dawud shukura mutane annabi Dawud iyalan annabi Dawud ko ko alin ya doki mutane annabi Dawud wanda sun kai imani da shi i'malu shukran ko duk han ba kafire ku ku gode ma Allah kenan ku san Allah ne muku wannan ku aikata godiya kaga nan sai an ce ku aikata godiya saboda aikatawa tana iya doka komi ina iya ce ma i'mal dhahik ka aikata dariya domin ai dariya aiki ce ko if'al dhahik ko aikata godiya ba a ce ushkuru ba Allah ce to wa qalilun min ibadi shakur kadan ne daga cikin bayina suke masu gode mini na ashkuru masu yawan godiya an gane ko kenan masu yawan godiya yan kadan na masu godewan ma yan kadan na to masu yawan godiya sun hi karanci bisa ga masu godiya an gane ko ba a ce wa qalilun min ibadi shakirin ba ba sani ko mun fahimta ba yawwa sai Allah subhanahu wa ta'ala ce falamma qadayna alaihi al-maut lokacin da muka hukunta mishi mutuwa shi annabi Sulaiman kenan ma dallahum ala mautihi babu abin da ya nuna musu mutuwarsa illa dabbatul ardi sai dabbar ƙasa nan dabbar ƙasa shine ake cewa wato gara ita ce ake cewa al-aradatu ba da ainihin ba da alhamza alaran ba in an ka ce al'arabatu ana nufin gara gakka ce ƙasa mace an gane ko ta akulu min sa'ata tana cin min sa'ata husan dasta an gane ko yawwa eh idan muka duba abin nan min sa'ata wannan shine wato abin nan qira'ata jamhur to in mun ka duba imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani da imam abu amr ibn al-ala al-basri al-basri sun karanta min sata min sata ma'ana sun yi maida abin nan ta koma alhamza ta kuma alifkin an gane ko shine min sata to idan muka duba kuma to shi abdullahi bin zakwan ya karanta min sa'ata min sa'ata ya yi ma alhamza sukuni an gane ko yawwa to kinan su kuma su imamu nafi da abu amr da abu jafar sun karanta min sata sun yi mata wato sun maida alhamza ta kuma alif sauran kuma sun karanta min sa'ata min sa'ata kinan bambancin su da qira'ata abdullahi ibn zakwan duk da yake shi abin nan su ko sun karanta su yi ma alhamza kenan mi sun yi mata wato fatha amma wannan idan muka duba bai canza wato karatun yadda za a karanta kalima din wato bai canza fassararta ba sai kuma fahimta ba yawwa ibn amir bi hurufin an hisham in muka duba cikin qira'at al-ashr al-kubra shi hisham yana da kenan huska guda biyu an gane ko hisham ma'ana yana karanta min sa'ata sannan kuma ya karanta min sa'ata an gani koyi mata alhamza koyi mata sukuni amma shi abdullahi bin zakwan fuska guda gari shi shi da sukuni kawai yake karantawa yawwa to wannan gara tana cin min sa'ata sandarsa ake nufi daggana sa'ana shine abin da ya jinkiri kenan kamar in kana tafiya kana jinkirta sandarka a bayanka kamar yadda waɗansu suke ganin istiqaqinta kenan dai da annabi Suleiman ya mutu gara ita nuna musu mutu annabi Suleiman domin lokacin da ya mutu su sun tsammanin yana da rai to daga ratar ci sanda shi yau da gobe da gobe sai ta yi sai ta kare sai ya kwaɗi shi yasa Allah ce falan ma kharra lokacin da annabi Suleiman ya kwaɗi ta bayyana tiljin kenan sai aljannu sun ka gani tabayyanat jinnu akwai qira'a ta Ruwais wanda rawi ne na Yaqub tubayyinat jinnu an gane ko tubayyinat jinnu yawwa tubayyinat jinnu kenan ya bayyana ga mutane aljannu tubayyinat jinnu kama an ka gane aljannu sai zama to mabniyul lil maf'ul ne an ka gane aljannu tabayyanat jinnu aljannu sun ka gane allau kanu ya'lamun al-ghaib da sun san gaibi ma labisu fil azabil muhim da busu tabbata ba a cikin azaba ta wulakanci ma'ana sun kai ta yin aiki sun kasa tsammanin yana da rai alhali ko annabi Suleiman bai da rai mun gane ko kidan wanda ya nuna aljanni busami ba busan gaibi ba sai wanda sun kasato daga sama wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada mun gane ko yawwa to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, To, laƙad kana li saba'in fi maskanihim aya, daga ƙista ta Annabi Suleiman sai kuma ƙista ta wato saba, garin saba. Laƙad kana li saba'in Allah ce, Wallahi ya kasance li saba'in muna da ƙira'at daban-daban. Idan muka duba Imamul Bazzi, rawi na Ibn Kasir, da kuma Abu Amr Ibn Al'ala al-Basri sun karanta li saba'a lisaba a sun yi mami sun yi ma alhamza fatha tare da cewa kuma akwai lamun dan ya zama to mamnu'un min sarfi ya kasance suna ne kenan na kabila ya kasance ga kabila ta saba'a imamu al-bazzi imamu qumbul wanda shine rawi na ibnu kasir an gane ko shi ma rawi ibnu kasir ne kenan na biyu ya karanta laqad kana li saba fi maskanihim aya to kaga laqad kana li saba lisaba nan ya kasance mi ya yi mata sukuni sai an ka ce kenan nan ya yi ma wato al-mausul ajiyar al-mausul wato amal al-mausul mu'amalat al-mauquf kamar kalimar in za a tsaya ne ake mata sukuni kenan cikin laraba akwai masu irin wannan uslubi sai su yi sukuni kamar sai da suke suke sauke cewa sakkin taslam saurin ƙurra sun karanta laqad kana li saba'in ya kasance li saba'in saba'in na an yi mishi alhamza an yi mata wato an yi masa tanwini kenan ya zamanto munawwan sai ya zamanto nan suna ne na alhayyu yanki ko unguwa ko gari to fi maskanihim aya imamu hafs da hamza sun karanta fi maskanihim ba sai ko mun fahimta ba yawwa sun yi ma kafin fatha kuma akan ifradi da imam abin da alkisa'i da imam khalaf sun karanta fi maskinihim maskinihim ba sani ko mun fahimta ba maskin shi ma mufrad ne an gane ko amma an yi ma kafin mi kasra sauran sun karanta fi masakinihim jam'i ne na maskan masakinihim an gane ko yawwa to anan in muka tashi taujihi kana iya ɗaukar da maskanihim da maskinihim da masakinihim duk ma'anar su ɗaya saboda mufrad ne wanda an kai idafa zuwa ga ma'arifa ya koma ni ya koma jam'i kama haka za mu ɗauka tai yawwa kama haka za a ɗauka tai kenan ya koma matsayin jam'i to to sai dai suke cewa wato abin nan da an ka ce maskinihim sakana yaskunu ake cewa to idan an ka ce fi'ili mubaraki yana da fatha ko yana da dhamma kamata na yi ismu zamanikin shi ko ismul makani ya zama tomi yana da fatha idan kuma yana da kasra sai zama tomi yana ɗaukar kasra kaga nazala yanziru sai a ce mi manzili manzili amma fataha yaktab sai a ce mi maftah kataba yaktub sai a ce mi maktab to kaga ka'ida sakana yaskunu maskan ya kamata a ce an gane ko kuma wanda shine qira'a ta wato abin nan hafs da hafs ta zo da shi amma qira'a ta ta yi maskinihim sun kace lugha ce ta kasar yaman maskinihim suka cewa to ba mu sani ba su suna da sakana yaskinu ne ko ko a'a haka dai da yazo a larabci tunda qur'ani yazo da ita dai tabbat wannan lugha ce tabbatatta to almuhimmu fi maskinihim kana iya dauka jam'i ake nufi tunda mufrad yau da aka yi ba zuwa ga ma'rifa ko ka dauke ta a maskinihim da maskanihim ana nufin garin su gaba ɗaya inda suke rayuwa masakinihim kuma a wuraren su gidajen su daban-daban da unguwoyin su to sun kasance suna da aya inji Allah jannatani an yaminin wa shimal suna da gona guda biyu to ya ce aya kuma sai ce jannatani nan annakira sai zama tomi littanwi'i wa taksiri kina akwai ayoyi akwai jannatani aljanna biyu gonaki guda biyu ko lambu guda biyu ko lambami guda biyu an yaminin wa shimal daman su da hagun su Allah ce kulu min rizqi rabbikum ku ci daga arzikin ubangijinku baldatun tayyibatun gari na mai dadi mai tsarki wa rabbun ghafur kuma ubangiji ne mai gafara Allah ne mai gafara Allah ce fa a'radu sai sun ka kauda kai daga ni suka ci gode mana ni'imar Allah ka san da adam in ya koshi kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna Allah ce to fa arsalna alaihim sai mun ka tura musu sailal arimi kadiba cin ad-durrul masul fi ulumil kitabil maknun sail shine mi ruwa wanda yake mai gudana to wadansu malamai sun ka ce al-arimi wato ruwa ne damke su ta ya fashi ma'ana sai kamar ka ce ambaliya wanda ta shahi al'arimi wannan dam nasu wasu ka ce a al'arimi wani wani kusu ne ko mu ce bera wanda yake dan karami mai fashi dam sai Allah tura musu kenan wato kamar ambaliya wadda sanadiyar ta bera ne mai fashi dam sai yayi rami rami ya fashi dam sai ruwan sun kawace sai an kai ambaliya kadiba cikin abdurul masul fi ulumin kitabin makarun don kaga wato yadda abin suke yawwa ya kawo maganganu daban-daban yadda malamai sun kai bayani to Allah ce wa baddalnahum sai mun ka musanya musu bi jannatayhim da gonakansu guda biyu jannatayni waɗansu gonakai guda biyu zawatai ukulin an gane ko ma'abuta abinci ukulin na ana rahim ma'akul an gane ko yawwa wasu ƙurra sun karanta ukulin wasu kuma sun karanta ukulin to idan muka duba wato imamu nafi da ibnu kafir sun karanta da wato ukulin sun yi masami sukuni yawwa to uklin abinci kenan sai zamanto abinda ake da shi ne al-ma'kul abinda za a ci al-ramma zawatai ukulin khamtin ko ukuli khamtin akwai idafa akwai kuma qira'a bit tanwin ina fata ana fahimta ta yawwa sai sun kace to wato imamu nafi da imamu ibnu kasir sun karanta uklin an gane ko yawwa imam abu amr ibn al'ala da yaqub sun karanta ukli khamtin kenan sun yi mi sun yi makafin sukuni tare da sunafi amma su mi suka yi kasra suka yi busi musu tanwini ba sauran qurra kuma sun karanta uklin khamtin to an ce ukli khamtin shine abinci wanda yake in an ce uklin khamtin kenan sai da mun to shi khamtin badali na uklin amma ka ce ukli khamtin an yi idafat ukli zuwa ga khamtin duk dai ma'ana abu guda ne ma'ana sun ka ce wasu malamai ukli khamtin shine wato kamar sun fassara shi da gore ba an gane ko wa aslin da aslin shine sun ka ce wani icce da aka ce ba talakkiya ka san talakkiya alarma wanda aka ko talaskiya ko talakkiya wanda ake buga baki da shi wa shay'in min sidrin qalil Allah ce da wani dan abu na abin nan magariya ɗan kaɗan to wanda ya zama tushe da abinci kuma cin magariya ka san lamari ya fara ɓaci an ramako duk da yake bai ɓaci gaba ɗaya ba saboda in an ka ci abu ya ɓaci ka rasa abincin da zaka ci dole ka bar wuri Allah ce zalika jazainahum bima kafaru wannan mun sakanka musu saboda bijirewar da sun kai wa hal nujazi illa al kafur shin ko muna sakankawa in ba ga wanda yake ya butulce ba ko ya kafirce muna garewa ko yawwa to idan muka duba imamu nafi' al-madani da imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu ibn amir al-kufi da ibn kasir al-makki da kuma abu ja'far al-madani da shu'ba rawina asim al-kufi sun karanta wa hal yujaza illa al-kafur illa al-kafur za a yi mara'un damma kenan babu wanda ake sakan kama sai ni sai wanda yake wato ya kafirci ba sani kuma fahimta ba wa hal yujaza illa al-kafur kenan ba wanda ake sakan kama sai wanda ya butulci sauran qurra kuma sun karanta wa hal nujazi illa al-kafura shi ya kamata mu gare hafs da hamza da kisa'i da khalaf hafs rawi ne na asim al-kufi da yaqub al-hadrami al-basri da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta wa hal nujazi ba wanda muke sakan kama illa al-kafura sai wanda yake ya butulci kenan a qira'a yujaza illa al-kafur kafur ya zama to na'ibul fa'ili don wannan istisna'i sunan shi istisna'i ne mufarrad shi ko wahal mujazi illa al-kafur sai zaman to mi sai zaman to shi ma istisna'i ne mufarrag domin kafur yana matsayin maf'ulun bihi ba wanda muke sakan kama sai wanda ya butulce ba wanda ake sakan kama sai wanda wato ya butulce to idan muka zo cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da suka zo sai suka ce wato wahal mujazi illa al-kafur ko illa al-kafur in ka diba cikin safha ta 200 da talatin da uku zuwa ta ɗari biyu da talatin da hudu suke cewa ita ƙira'a wa hallu jazi illal kafur babu wanda muke sakan kama sai wanda ya kafirce sun ce ana taujihinta da asiyaqul sabiq alama ja a qabla hakinan zalika jazainahum bima kafaru kaga jazainahum an danganta wato sakamakon zuwa ga Allah kuma da nunu ta'zim shi ko ita ko qira'a bi tasmiya lil maf'ul wa hal yujaza illa al-kafur sun kace an yi mata istishhadi an yi mata taujihi da abin da yazo cikin Qur'ani a cikin suratu wato abin nan suratu Ghafir al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat a yau ne ake sakan kama kowace rai da abin da ta aikata anan Sheikh Muhammad Al-Amin Shunqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin littafin sa wato daf'u hamid al-tirab an ayat al-kitab yace da an ka ce wa hal nujazi illa al-kafur ko wa hal yujaza illa al-kafur ba wanda ake sakan kama sai wanda yake kafiri ko ko babu wanda muke sakan kama sai kafiri an karanta da nurun kenan wannan aya ta nuna kenan babu mai samun sakamako sai kafiri sai ce to amma ba haka ake nufi ba ai mu'min ne za a sakan kama su kafiri za a sakan kama su na abinda ake nufi wa hal nujazi misla hadha al-jaza illa al-kafur ba wanda muke sakan kama irin wannan sakamako sai ni sai wanda wato ya butulce kenan nan shi da ake nufi an gane ko yawwa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ja'alna bainahum sai mun kasanya tsakankanin su wa bainal qura allati barakna fiha da da wato alƙaryoyin da mun kai albarka a cikin su quran zahiratan kenan sai zama to akwai alƙaryoyi waɗanda suke bayyanannu tsakankanin waɗannan garuruwan an gane ko wa qaddarna fiha sayr kuma sai mun ka kaddara musu tafiya siru fiha layaliya an gane ko mun ka ce musu ku yi tafiya layaliya darrai jam'i na dare wa ayyaman ko mu ce daruruwa ba wancan jam'i na dara ba wa ayyaman da kwanaki amini da kuna amintacci kidan su ko yanzu wanga wato waɗansu alƙaryoyi na an kace wajen Allah bainahu wa bainal qurrati barakna fiha quran zahira to faqalu sai sun kace rabbana ya ubangijinmu ba'id baina asfarina ka sanya nisa tsakankanin balaguranmu ma'ana kenan ka kaddara muna nisa ya zamanto muna da bukatar sai mun yi tafiya mai nisa ka ji dan adam don neman rigima an gane ko to idan muka duba akwai qira'o'i daban-daban an gane ko wato qira'a ta yaqub al-hadrami al-basri ya karanta rabbuna ubangijinmu an gane ko rabbuna ubangijinmu ba'ada ya nisan tasowa ba sai kuma fahimta ba abin nan imam na akwai taujihi guda uku tsakankanin waɗannan wuraren to akwai kira'a ta yaqub wanda shi ya bambanta da sauran wato ƙura a wajen karanta wannan wurin to idan muka duba faƙalu sun kace rabbuna ubangijinmu ba ada ya nisantas kidan nan kamar abin ya riga ya zartu an gane ko yawwa to da ibnu kafir da abu amr ibnu al'ala da hisham rawina abdullahi ibn amir sun karanta faqalu rabbana ba'id sun kace Allah ka nisanta ba'id daga ba'ada yub'idu tab'idan an gane ko to shi kuma yakubu ya karanta faqalu rabbuna ba'ada sun kace ubangijinmu ya nisanta suwa sai zaman to rabbuna shine mubtada ba'ada kuma menene khabar tunda fi'ili ne wanda zaman to abin nan shi kuma wancan sauran ƙurra sun karanta faƙalu rabbana ba'id sun kace ubangiji ka nisantar sai ya zama toto kenan kira'a ba'id addu'a ce sun kai ba'id addu'a ce to tana yiwa ka ce ma'anar su ɗaya da ba'id da ba'id ko ka ce a'a ba'id nisan ta suwa wadda take bata kai makura ba ba'id wadda wani yayi mugunya addu'a to faƙalu rabbana sai sun kace to shi rabbana kenan ya rabbana ne an gane ko a ƙira'ata ibnu kafir da abu amr da hisham wato rabbana an gane ko yawwa banda ƙira'ata yakubu shi kaɗai ne adda rabbuna sai da mutum addu'a ce sun kai sai dai su ibnu kafir da abu amr da hisham sun karanta da ba'id an gane ko banda yakubu kuma sun karanta ba'id shi kuma yakubu ya karanta ba'ada kenan sun yi addu'a ƙira'ata yakubu ta nuna Allah ya karɓi wannan addu'a shi yasa ku bar kiran bakan ku sharri ba'id bai da asfarina kuma sai Allah ya karbi addu'a wa zalamu anfusahum Allah ce sun zalunci kawunan su faj'alnahum ahadith mun kabaida su ahadith abin wato labari in an zamana ayi labari kansu a mazamnu wa mazzaqnahum kullu mumazzaqin Allah ce mun ka kece su dukkan kecewa mun ka tarwatsa su kenan da Hausa inna fi zalika laayatin likulli sabarin shakur a cikin wannan akwai aya ga mutumin da yake sabarin mai hakuri shakurin mai godiya sabbar siga ce ta mubalaga shakur ita ma siga ce ta mubalaga Allah ce to wala qad saddaqa alaihim iblisu zannahu su yan adam kenan idan muka duba imam asim da hamza da kisa'i da khalaf kufiyuna wadanga sun karanta wala qad saddaqa su ko wadancan saura sun karanta wala qad saddaqa alaihim to saddaqa alaihim iblisu kaga yayi ta'kidi kenan shedan ya gaskata akan su sadaka alaihim ya gaskata kana iya cewa sadaka farko ya so ya dan gaskata amma da ya bi ya ga sun bi shi saddaqa sai ya gaskata shi iblisu shi shedan ya gaskata alaihim ba a cewa alaihin da ba eh tunda a cikin wanda sun kabi shedan akwai mata li taglibi janibi dhukuri ala janibi inas shedan ya gaskata zutun shi akan su fattaba'uhu Allah ya ce sai suka bi shi illa fariqan minal mu'minin sai fariqan jama'a ta mu'minnai Allah ya sanya mu daga cikin su Allah ya ce to wa ma kana lahu alaihim min sultanin shi shedan bai da wani iko akan su illa lina alama man yu'minu bil akhirati sai dan mu sani a'a mu bayyana ake nufi don Allah ya sani wanda zai yi imani da lahira min man huwa min hafi shakkin da wanda kuma yana cikin shakka game da ita Allah ce to wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz ubangijin ka mai tsaro ne akan komai kenan kaga zato na shi dan yayi sai kuma su sun kabe shi to shi yasa nan inda an ka ce wa ma kana ruwa alaihim sultanin bai da iko akan su bai da iko akan su in sun yi imani dan Allah ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanun kuma kadan bane to amma sai ce mi illa man ittaba'aka min al-ghawin wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa lil alamin yattabi'u rasulan mimman وما كان له عليه من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك ko ba kana bane yawa innahu laysa lahu sultanu ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun indama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wal ladina hum bihi mushrikun kaji dalilin da sa an ka tabbatar ma shaytan sultan kuma aka kore ma shaytan sultani in kai imani kai ikhlasi ka cinga bai da wani iko akan ka shi da kashe cewa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li to ne ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman tauriri Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh